أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد muna cikin inda malam yake mana bayani akan mawallafin littafin munatul muridi wato saidi muhammadu nazifi kenan ibn baba al'alawi yana mana bayani akan mawallafin littafin a takaice bayan ya gaya mana sunansa sai ya ce maka alama masu alama sa yi bayyanu ƙariban wannan suna da ya faɗa na saidi ahmad almadu'u tijani ibn allama saidi baba a shingidi al'alawi haka sunansa yake kamar yadda da sannu za mu bayyana shi ƙariban a nan gaba insha allahu ta'ala inda ta'arudi litta'arifi bihi a lokacin bujulowa ga ta'arifi ga shi mawallafin littafin munatul muridi wata haƙiƙil ƙauli da kuma tabbatar da zance fi ismi cikin menene sunansa wa nasabihi da nasabarsa duka zai zo a cikin bayanin farkon sharhin da zai wa littafin wa kad kana rahimahullahu ta'ala haƙiƙa shi sayyidi muhammadu nazifi mawallafin littafin munatul muridi ya kasance kataba ya rubuta ila ayyami iqamati ya zuwa gwargwadon kwanakin zamansa da yayi bi zawiyati aini mabi a zawiyar nan ta aina mabi can mahaifa shehu tijjani a narallahu burhanaha Allah ya haskaka hujjata ita garin aina mabi zawiyar she wato aina mabi wa a haɗa bi asirarin inayeti umaraha wa kudanaha Allah ya kewaye umaraha masu laye wannan zawiya ta aina mabi wa kudanaha da mazaunanta Allah ya musu ihada bi asrarin inaya da asiran nan na kiyayuwar Ubangiji. To shi mawallafin littafin munatul muridi, yukubiruni yana bani labari bi insha'ihi bi hadhihi al-kharidati al-adimati misal ga insha'in sa na rubuta wannan daimon al-adimati misali wan abarrasawar misali wanda an rasa wani littafi irin da za a misalta ta da shi wa ibrazihi li hadhihi al-faridatil azizatil manali da kuma bayyana wasa da yayi gare ni ga wannan daimon makadaiciya al-azizatil manali wanda take da wuyar samu wa zakara li minha abyatan shi ma wanda kun littafin munatul muridi din da buguyatul mustafidi ya bayyana mun wasu baitoci daga cikinta tushiru baitocin da take nuni ila bayani maudu'iha zuwa ga bayanin maudu'inta yanda ya gina littafin akai wajadwaha da kuma amfaninta ala jihatul ijmali amma ya mun bayani ne ishara abu ta fuskar ijmali a dunkule wa wa'ada nil ba'asa biya ya mun alƙawarin zai aiko min da ita ilayya zuwa gare ni ba da talqihi bayan ya tace ta wal ikmali ya kammala ta shi ya hadu da mawallafin littafin ma sun yi magana har ya dan nuna masa wani abu kaɗan daga ciki a zawiyar aina ma kuma ba da maktara minhu rahimahullahu ta'ala almuniya sannan bayan lokacin da mutuwa ta abko masa shi mawallafin mulatul muridi rahimahullahu ta'ala haqqaqa Allah bi fadlihi raja'ahu fi zalikal wa'di sai Allah ya tabbatar da alƙawarin da ya mun ina fata an gane mun gamu da shi ya nuna mun wani kaɗan daga cikin baitocin ya mun alƙawari idan ya gama zai aiko mu to da muka rabu ya koma garinsu ni ma na koma garinmu sai mutuwa ta same shi kafin ya aiko mu bayan ya kammala littafin bunatul muridi to amma saboda aiki ne na bayin Allah komai za su yi sai sun nemi zaɓi a wajen ubangiji sun yi addu'a ina fata an gane kawai sai Allah ya tabbatar da raja'ahu raja'in da yake yi na saduwar littafin gare ni bi fadlihi da fallalar Allah Allah ya tabbatar masa raja'in sa fi zalikal wa'ali cikin wani alƙawari da ya na aiko min wa tilkal umniya da wannan abun guri wal a'malu bin niyyati ka san ku ayyuka dama suna tare da niyya tunda yayi da kyakkyawan niyya da ikhlasi yayi alƙawari to bayan wafatin sa Allah ya tabbatar masa da wannan raja'i nasa faƙayyadallahu man ya ati biha ilayya ba'ada husulul ikmal ma'anawi sai Allah ya hukunta wanda zai zo min da ita bayan kasancewar kammalawanta alma'anawi na ma'ana Allah ya hukunta wanda zai kawo ta laha ko Allah zai zo da ita gare ni bi mulama sai turbi khairul bariyah amma Allah ya hukunta za a kawo min ita a wajen shafar turbayan kairul bariya fiyayyen talikai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato a garin maka da madina kenan suka haɗu da wanda shi ya same ta daga hannun mawallafin ya zo da ita maka ziyara ko haji ko umra shi ma ya zo suka haɗu walamma sarafi fi riyadi kalimati almuniqatin nazar yayin da na yi shawagi cikin dausayin kalmomin munatul murid almuni katin nazari mai makayacin gani dausayi ne rauda ce mai kyawun abubuwan gani ya kwatanta ta da dausayi wanda yake da korayen bishiyoyi da korayen ganye da yayin itatuwa masu zaki wa jallata bai na hiyari ma'aniha algarkatu ɗarful fikiri ya ce ɗarful fikiri wani gefe na tunani a jallati ya yaye bai na hiyaru ma'ani halga da ƙati tsakanin tafkunan ma'anoninta wanda suke masu yawan ruwa nan kuma ya kwatanta da da tafki wanda yake mai cikar ruwa to alimtu bayan na yi wannan bincike a cikin littafin sai na yi sani ilma ya ilimi na sakankan cewa annaha muniyatu lati kuntu atadallabu sai na ce sai na gaya cewa wannan ita ce fa muniya abun guri na allati kuntu atadallabu da na kasance ina nema tsawon lokaci wal buguyatu lati kuntu منذ azmani atarassadu kuma ita ce buguya abun bida wanda na kasance tun tsawon zamani ina dako ina dakon tsali'u har sa'adi bullowan tauralanta na arziki wa a tarakabu ina bibiya faƙarrat biha wa lillahi alhamdu minni kullu aini ka ce kullu aini ko na idanuwa minni daga gare ni faƙarrat biha sai ta samu nutsuwa da ita wa lillahi alhamdu godiya ya tabbata ga Allah wa alimtu sai na san cewa annallaha ta'ala kafani ma kana ahammani min zalikal amrul khatir na gane cewa Allah ta'ala ya isar min abin da yake damuna a baya na ya zan isa da wannan littafin bayan mai shi ya mu alkawari kuma ya rasu ban same shi ba sai Allah ya isar mini ma a hammani abin da yake damuna min zalika al'amri na wani al'amri alkhairi mai girma duna mainin ba tare da kokonto ba gaira Allah ba da sadatul ajilla sai dai cewa shashi shugabanni tijanawa al'ajilla maɗaukaka wasurat da kuma jagorori shugabanni al'acilla badaɗai mimman ya ta'ayyanu alal kiyami bi hukukihi al'akida daga cikin wanda yake zama wajibi ya yi tsayin daka da haƙoƙi wannan littafi al'akida mai ƙarfi lima huwa alaihi domin abin da yake tare da shi min husnul mu'akati na kyakkyawan yan uwantaka fillahi ta'ala cikin lamarin Allah ta'ala tsakaninsa da mai wallafa littafin wasiratul hamida kuma yake da kyakkyawan fahimta a bar godiya tsakaninsa da mai littafin wanda ya wajibi ne su kiyaye haƙƙin littafin tun da mai shi ya yi wafati kuma abokinsu ne ɗan uwansu ne cikin lamarin Allah to shi wannan man ya ta'ayyanu alal qalbi bi huquqihi al akida din nan alaha alayya yayi nan nafiya gare ni ya matsa min marratin adida lokuta mabambanta a lokuta daban-daban fi wadi ta'aliqin ala cikin sanya wani ta'aliki akan wannan littafin lamunatul murid yakunu kattatin mati a ta'aliki da zai zama kamar cikawa ne wata kammulati da kammalawa li kalimati hal jami'atul mufida ga kalmomin wannan littafi na muratul muridi aljami'ati mai tattaro dukkan alkhairai almufida kuma mai amfanarwa wata hasilati da kuma tabbatuwa li jamaliha li dumaliha ga jumlolinta annafi'ati mai amfanarwa wa aqwaliha da faduduwanta arrajihati mai rinjayarwa as-sadira wacce take mai katari fa hadani zalika ma ma qasadtu sai ya min tahaddi na wannan neman cewa sai na ce wani abu guna rubuta wani abu da zai zama cikamaki ga wannan littafi ma a ma kasattu tare da abin da na nufe shi fi a da'i hazal haƙƙi al'akidi cikin bayar da wannan haƙƙi al'akidi mafi ƙarfi minar ta'arudi shine budurowa ne na fahatil maulal gani alhamidi ga baye bayan ubangiji algani mawadaci alhamidi abin godiya wata kasir li sawadi hazihi isaba da kuma yawaitawa ga duhun wannan jama'a ta tijaniya bi mana da shigo cikin yan uwa da zan ƙara yawan wannan jama'a ta wal istijlabi da kuma neman jawowa lidda'awati salihati ga addu'o'i na kirki al mustajaba wacce take a bar amsawa daga ubangiji wal iktisabi lil mawdati sadiqa da kuma tsuwurwuri ga soyayya ta gaskiya min kulli ashin salihin daga dukkan wani dan uwa na kirki yanzu fi hadhihi ujalati wanda zai duba cikin wannan dan kalamin aiki da nayi wa hadhihi sababa da kuma wannan bege nawa ala abu sa'an labbaitu ba'da istikalati da'watahu na amsa da'watahu kiran da wancan dan uwa na mai littafi abokin mai littafi yayi na cewa na ce wani abu koda ta aliki na game da wannan littafin to labbaitu da'awatahu na amsa wannan kira nasa ba'da al-istikhara bayan na nemi zabi a wajen Allah wa asabtu ba'da al-i'tisami bi haulillahi kuma na nemi taimako bayan na nemi kiyayuwa bi haulillahi da taimakon Allah wa quwwatihi da ƙarfin Allah ko sai na nemi taimakon ragabatahu kwadayin da wancan yi a to ragibtuhu abinda na kwaɗayinsa waɗalabtuhu kuma na neme shi daga wajen ubangiji wa shara'atu sai na haɗu fi malta masa wani niski abinda wancan mutum ya nema daga gare ni mina taƙaidi na yin da baibayi ala abiyati hadhihi alqasidatul mubaraka abu sabai tocin wannan kasida mai albarka bi qadar isida amma da gwargwadon samun iko wa in kuntu fil ilmi wal amali wat taqwa mazjiyar bida'a ko da yake na kasance cikin abin da ya shafi ilimi wal'amala da aiki da ilimin watakawa da tsoron Allah na kasance mazjiyar bida'a mai jabun albida'a kadarori ina fata an gani albida'a kamar haja abin sayarwa to sai zama nawon kuma jabu ne ba mai kyau ba wannan tawadu ne daga malam ya ce duk da na kasance cikin ilimi da aiki da tsoron Allah tarkace na mazijiyun biza wanda aka cuɗanya ne aka cuɗanya kyakkyawa da mummuna ala annani abu sa cewa ni a atarifi kullum itirafi ina furuci fiye da dukkan furuci bi Allah salifi ba ni da wani ta cewa cikin wannan littafi illa a amalul bara'a sai dai kawai aiki na 'yan dabaru don ba yawan ilimi gare ni ba sai dai aiki kawai na 'yan dabaru wa kadamtu bihi al'atabal katamiya kuma na hidimta da yin wannan sharhi ga dokin kofar nan na alkatamiya mukamin shehu tijani na katimul auliya wal hadratil ahmadiyyatil katimiya da kuma halaran nan ta shehu ahmad tijani alkatamiya wacce take oyayya wato almaktumul makami to sai kawo wani baiti a ƙarshen shafin da yake cewa a sa'ila ya tulufin lahi tulhikuni bisabiƙi na faƙad a waƙtu min kasali yana cewa a sa ya kusa ta duk da wancan rauni nawa da jabun aiki da nake da yi cikin ilimi da aiki da tsoron Allah to a sa ya kusa ta ila ya tulufin lahi inayar nan ta lutufin Allah tulhiquni bisabiqina da rifkar da ni da marigaya na farko as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna duk da cewa bani da aiki irin nasu to ina kaunar lutufin Allah ya rifkar da ni da marigaya na farko faqad awqdu domin ni fa na bauɗe min kasalin saboda kasala irin tawa to amma duk da haka ina neman lutufin Allah da inayarsa da riskar da ni da magabata na farko ni ma na yi aiki wanda ya dace ya yi daidai da irin nasu to alhamdulillah sai mu tsaya a nan gaba Allah ya mu sai mu dole